أعوذ بالله من العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحاج الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر بن فاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وفتت الباقية لا زالت لا راجعة وتعافت أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى الدين ورضي الله تعالى عن المقيمين وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني الصارم الفاسي ورضي الله تعالى عن زوج الأزواج ورب العدلاء الفريد الدهر بن علي الإسرائيلي هاتم العتماني أبو إسحاق على سبع الناس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائد الى الله شيخ ابراهيم المسدد نسال الله بان يجعلنا من اهل السلام بالله رسول الله يوم biyu ga wata nan takwas dubu biyu da sha takwas miladiya ta nan isa da satu islam muna cikin halin masai muna babu sahau wannan jiya mun tattauna akan sauran akan sujudai insha Allah yau ma za mu ci gaba saboda mu ga abubuwan da Allah zai mana ko mu gama da karatun a yau ko kuma ya ba mu lokaci kaɗan kafin mu kai ƙarshe muna fatan Allah ya taimake mu a jiya mun yi maganganu akan abin da ya shafi najasa mun yi maganganu kuma akan abin da ya shafi sallah da alharini ko sallah da zinari ko sata a cikin sallah ko kallon matar da bata halatta ga mutum ba wayannan duk ba sa bata sallah sai dai haramun ne a cikin sallah kaga akwai abun da aka aikata shi haramun ne amma kuma bai bata sallar ka ba don mutum yana cikin masallaci yana sallah yana sani haramun ne haramun ne ya yi sata zunubinsa daban sallarsa kuma daban amma akwai abin da kuma zai taɓa sallah yanzu nan sallar kuma ya taɓa ci wannan jijiya ga baki ɗaya mun kawo su kamar najata wa masu wa gadita mun yi abin da ya shafi galibin cikin sallah bi kalimatin au kalimatai ne au kuruji min suratin ila suratin duwa inan ba za su bata sallah ba yau za mu fara wa man nadahu ahadun بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال رحمه الله تعالى فمن ناداه أحد فقال له سبحان الله كره وصحت صلاته ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها فإن تأثرت عليه ركع ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة فلا بد من كمالها بمصحف أو بغيره فإن ترك منها آية سجد قبل السلام وإن كان أكثر بطلت صلاته ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتصر الفتح أو يفسد المعنى
نعم فمن ناداه أحد ولو ne kira shi yana cikin sallah faƙala lahu ya ce masa subhanallah wannan istima'a ne dan ya san da shi halin da yake ciki kuriha in yi hakan an kin wasa salatu a masallar sai wa mara wa fi qira'atin wanda ya na cikin karatu sai karatun ta cije masa walam yaftah walam yaftah alaihi adun babu wanda kuma ya masa fatahi ya masa budi taraka tilka ayata to bar wannan aya wa qara ma ba da ya kama abin da yake bayan ta fahimta azzarar alai idan ita ma sai mar wahala raka'a ya yi ruku kawai wala yanzu mushafa ba zai ɗauki qur'ani ya duba ba bai ne dai ya sa a gabansa illa in ya kone fil fatiha sai dai a cikin fatiha ne fala budda min kamala in fatiha ce dole ka cika ta ni musabin ko da qur'ani a gabanka au bi gairi ko ka rubuta ka rike fa in taraka minha ayatan idan ka bar aya daya in ka bar aya daya sai da qabla salati zaka ce da kafi a cikin fatiha wa in kana aksara in ya ji aya daya matsalar salatu sallar ta baci wa man fata ala ghairi imamihi wanda ya yi buɗi wanda ba limaminsa ba kana cikin bin limamin ka sallah sai wani ya yana karatu ya yi ɓata sai ka tayar da wancan ka ji tsibiri maɗalar salatu sallah mutumin ya ɓaci wala yi mutum ala imani imamin kan ma ba za ka masa buɗi ba illa an yanta jirar fataha sai ya ja katin bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim إنك إنك مثلا إنك yana neman waye zai tare shi a karatun kenan a wannan lokacin ba halin ya ci gaba da karatu ba zai yi wani abu ba in yi ce ya fi wal qur'an al hakim innaka innaka to kaga abin da ke nema iftitahi waye zai taimake shi to da kaji ya maimaita ya maimaita ya maimaita to ka ka ta da shi a karatu to in kuma ba haka ba ne to ba za ka sai ka kyale shi illa an yi ta zarar fata au yufsidul ma'ana ko ya bata ma'ana to in ya bata ma'ana a nan to shikenan sai ka gyara masa karatu sai ka gyara mar ka gane cewa an samu illa kenan in ba haka ba a yi sai ka yi shiru saboda karka shigar da wani abu cikin damuwa na albayan na الله يجزيك نعم
البيان يعني أن من ناداه أحد وهو في الصلاة فقال سبحان الله قاصدا إفهام مناديه بهذا القول ولم يقع التسبيح في محله فقد ارتكب مكروها وصح الصلاة وقيل بل تبطل صلاته لأن ذلك في معنى محدث والكلام في الصلاة وأما إذا كان الأمر لازم في الصلاة كالتنبيه الإمام على سهو وقع منه فيها وذلك مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نابكم أمر في الصلاة فالتسبيح للرجال والتسبيح للنساء متفق عليه
يعني أن ما نادى من نادى أحد wanda wani ya kira shi ko fi salati ina cikin sallah fa qala yace subhanallah qasil ibham munadi amma abin da yake nufi da subhanallah yana nufin ya fahimtar da wanda yake kiran shi ne bi hadal kauli da wannan magana walam ya kai tanzihu fi mahallihi bai aukar da tanzihi a muhallin ba fa qadarta kan makaruhan to ya aikata karahiya wa sa'at salatu sallasa kuma ta inganta wakila ka ta bal tabdu salatu sallan ta baci li anna dalika fi ma'anan muhadathati ya yi daidai da ya yi magana wal kalami da zance fi salati yin sallah wa ma idza kana al'amru ta nadin fi salati ko wa ma idza kana al'amru nadin amma idan ya kasance al'amarin nadin yayi na'ibanci ne cikin sallah katun nabil imam kaman fadakar da imam ala sahwi wajen rakkanwa wa ka'minu fiha wanda ya afka ciki fa zalika mashru'un wa na an fada ba ya ya shar'antu ayi magana li qawli alayhi salatu wassalam saboda fadi manzo Allah idza nabakum amrun idan wani abu ya biyo baya cikin sallah fi salati fa tazyiu lil rijal to mazaje da su subhanallahi bi wa tasdiqu lin nisa'i mata su suke tafi da hannu fa fa fa yawa mutafaqun alayhi wa lafazun lil muslimi na'am
وأن من وقف في القراءة يقرأ الآية الموالية أو ينكر إن عجز قبل تمام السورة لأن ما زاد على أم الكتاب سنة وتحصل هذه السنة بآية كما قول وغاية الأمر أن ختم السورة كبيرة لا يحتاج إلى نظر مصحف ولا يطالب بسجود في تركها بخلاف الفاتحة التي هي ركن فلا بد من كمالها بمصحف أو غيره فإن ترك آية منها فزل قبل السلام وإن كان أكثر بطلت بطلت الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه أحمد والشيخان والأربعة ولو كان غير الفاتحة ركنا يجب الاتيان به لتمام الصلاة مما تبينه عليه الصلاة والسلام فلذا قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعنا وما أخفى عنا أخفينا وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت أو إن زدت عليها فهو خير لك رواه البخاري ومسلم
na'am wa man waqafa fi qira'atin wanda yake cikin karatu karatun tattare da ya qara'u ayatan muwaliyatan ya karanta aya daya a jere auyar ka auyar kau ko yayi ruku auyar kau ko yayi ruku in ajara auna tamami suratin ya kasu cikin sura ya ja ta tire ya ja ta tire to ko yayi domin aya ɗaya ta isa yi sallan da ita li'anna man zada ala umil kitabi sunnatun li'anna ma zada da abin da ya karu ala umil kitabi akan fatiha sunnatun sunna ne wata hasiru hazi sunnatu bi ayatin wannan sunna tana yiwuwa ne bi ayatin da aya amma ya fauka da abin da yake sama da aya wa gayatul amri wato mafi cikan al'amari anna hatama suratin a cika sura daga farko zuwa ƙarshe fadilatun an so ne la ya hataji ila nazarin mushafi tunda an so ne ba dole bane sai ka duba qur'ani wala yuqalu bis sujudi ba ce kuma in ka yi zaka yi sujudi ba fi ha idan ka bari a ce sujudi ya kama ka bikilatul fatiha ta sabanin fatiha ita ba sunna bane allati hiya rukunun ita rukuni ne fala budda min kamaliha ita dole sai ka cika fatiha gaba ɗayanta bi mushafin aw ghairihi qur'anin zaka duba a gabanka ko rubuta qur'anin zaka yi kana dubawa ka karanta fatiha da ta fita bayan taraka ayatan minha idan mutum ya bar aya ɗaya daga cikin fatiha sai da kabla salami ne sai da kabli wayan kana aksar in ya ji in ya ji ɗaya batsana sallar ta baci da gauli alaihi salatu wassalam da imam Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi kaga adin kula kenan babu sallah ga mutumin da bai iya karanta fatiha ga baki ɗanta ba ahmadu shekhani wal arba sun rawaito falau kana da yarin fatiha ta rukunan da wani fatiha falau kana da yarin fatiha ce da wani fatiha ne rukunan ya zama rukuni da jibi yake ya nubi dole ka zo da shi duk tamamin salati saboda cikin sallah ko na bayyana wa alaisu walau kana jar fatiha ce da wata fatiha rukunan rukuni ne ya ji zuciya ne biyu wanda ya kamata ka zo da shi dole ka zo da shi lituma mai salati saboda cikin sallah libai na bayyana wa alaihi salatu wassalam da manzo Allah ya bayyana mana fa da za qala abu huraira saboda haka abu huraira radiyallahu anhu yace fi kulli salatin yuqra'u a kowane sallah manzo Allah yana karanta fatiha amma asma'ana rasulullahi asma'ana ku abin da muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi muna sanar da ku wa ma ahfa anna ahfaina duk abin da manzo Allah bai bayyana ba ma bai bayyana muku ba wa in lam tazid ala ummil qur'an idan ba ku kara akan fatiha ba ajzat ya isa wato ku yi fatiha kawai babu wani sura to ya sallata za ta iya daukuwa eh za ta ɗauku in dai face a kau ka iya shi nan ta ɗauku au in zitta alaiha ko in ka ƙara ko wa hairun laka in ka ƙara kuma ya ka samu alhairi bukhari muslim sarautu ko ya ka ƙara face ka ƙara bismillah rahman rahim inna a baina kalkausar shi kenan faji ayi ala rabbi kuma tukadzibani ya isa iya wannan kawai ka rike shi har ka mutu kana sallah da shi a bayan fatiha
وأما الفتح على الإمام فإنه يكون عند انتظاره للفتح بعد عزمه على إتمام القراءة سواء كان في الفاتحة أو في السورة وعند إفساده للمعنى ومنه التسبيح له عند سهوه أي جلوسه بعد الأولى أو الثانية أو قيامه بعد الثانية أو الرابعة وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم أمر في الصلاة فالتسبيح للرجال والتسبيح للنساء متفق عليه واللفظ لمسلم وفي حديث عبد الله بن هزينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سل- صلى فقامت الركعتين فصبحوا له متفق عليه السياق للنسائي وحديث سهل بن سعيد السا- سعد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام قال من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله رواه البخاري
وأما الفتوى على الإمام أي بودي والإمام فإنه يكون عند انتظاره للفتي والإمام ينا كراتون كراتين شركة مسا بايع to an yadda a yi masa fatahi a masa bude bai fatahi ba da ajiri alal da itmam da kirati bayan karatun ya ya kasa cika sawawun daidai ne kana bil fatiha ce a fatiha ya nema fatahin a wasu suratin ko a cikin sura ne wanda misali li ma'anan ko ya bata ma'anan karatu Eh, bata ma'anan karatu to shi ma bata ma'anan karatu wa minhu tanzihu shi ma tanzihi lahu ya yi inda sahawihi lokacin da yayi mantuwa ay julusihi ba'da al-ula wato lokacin da zai zauna bayan zaman farko aw sani ko zama na biyu aw qiyamihi ba'da saniya ko kuma zaman sa bayan raka'a ta biyu aw rabi'a ko bayan zaman sa raka'a ta hudu yamanci bai zauna ba wa fil hadisi ya zo cikin hadisin manzo Allah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ya ce idza nabakum amrun idan wani lamari ya biyo muku baya fi salati cikin sallah fatajiyu lil rijali to maza tazmiya ce subhanallah wa tasbihu lin nisa'i mata su suke yin tafi da hannu mutafaqun alaihi wa lafzu lil muslim wa fi hadisi Abdullah bin Buzainata radiyallahu anhu anna rasul anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallaya sallah fa kawon shi raka'ataini sai tashi a raka'a biyu fasabbahu fasabbihu fasabbihu fasabbahu lahu sai aka ce masa subhanallahi mutafaqun alaihi as-siyaqu lin nisa'i wa hadithu sa'ad bin sa'id as-sa'idi akwai hadithin sa'ad bin sa'id as-sa'idi ana wa dai salatu wassalamu ta'ala manzo Allah ya ce man nabahu shay'un fi salati idan wani abu ya faru cikin sallah fal yaqul mutum ya ce subhanallah subhanallah wannan shine ilan na ziyarwa saboda ya dawo da hankalinsa ya gane bukhari ya rawaito
ko da mutum yana bin limami ne yayi ko na bilima mm mai ai ba magana bane minas salati wancan ba na faɗa maka bayan magana biyar na zule daidai ba ai wannan shine karatun da aka ɗauka har duniya ta ƙare da shi da eh eh.
وقال رحمه الله تعالى ومن زال فكره قليلا في عمر الدنيا نقص صوابه ولم تقبل صلاته ومن دفع ومن دفع الماشي بين يديه او سجد على شق جبهته او سجد على طية او طيتين من عن امامته فلا شيء عليه ولا شيء في غلبة القيء والقلق في الصلاة
ومن جاء ذكره wanda yake sallah tunaninsa yana kan kudinsa ɗan kasuwa za su zo mata kudi yana jiran ya ji alat yana wani shi ne jara fikiran tunaninsa na wani guri daban-daban ai suna da alƙawari da wani ai suna da kaza da yana sallah amma albuhu tilka a makanin ahad ya tafakkar fi umuri duniya kalilan ba da yawa ba domin ka tafi yayi nisa sai ka mance kana gaban Allah to amma in ba yawa na kasa sawabu fi umuri duniya na kasa sawabu ladan sa ya tawaya wadan ta tu salatu sallar sabda ba ci ba amma kenan wayan kana wayan wayan wayan wayan jala fikra kasiran ba zai fita daga sallan da baki ɗaya ma saboda yana lissafin waɗansu kuɗin su za su zama to nan zai iya ɓata sallan da baki ɗaya wa man da fa almashi bai na yadayi akwai mutane da hadisin nan law ya alamu law ya alamu maru bayna yadil musalli ma za alaihi lakan an yakifa 40 hayran minhu da mutum ya san mai wuce gaban mai sallah ya tsaya su arba'in shi ya fi to akwai wanda in hadisin yana cewa idan in ja in wani ya zai wuce gaban mai sallah to kai masa ishara yake to a ƙatil fa inna hu shaytana to larabawan yin rungume ka da kokowa ne gabaki ɗaya ma kawai in ka zo wuciya kuma kamar sallah a makka da manyan masallatai wannan zai zamo a darura su tafi da mahajjiraci saboda ba yadda za ka yi kauce gaban wani ba musamman an fara sallah saboda ko ina sahu ne kuma wani gurin gagabar su akwai fili nan kuma sun tsaya in ka ce za ka wuce wani kuma ya kama karko kuwa haka ake ko da yawa za ka ga ƙauyawan nan haka suke to akwai gurin da hukuncin zai tashi eh hukuncin zai tashi saboda halin da aka yi kai a kai domin ubangiji yana da sauƙin lamarin in abu ya kai ni haya to duk zafin hukunci to za su sauka shi sai a barka ku abin a lokacin saboda abin yi in ba ka wai da ba za mu sallah ba in wannan ya zo kai mar blocking wannan ya zo kamar blocking kuma kai gaban ka ga wajen sallah nan kuma ba ku da yi sallah wani lokaci a cikin ɗakin kaba za ka ga ana sujudi a kan kafan wani wani kusan kamar za ka yi labarin mutum musamman a cikin tsawafi yana cikin tsawafi yana sada sallah to dole yadda za a yi kenan to kuma kai kana son ka wuce gaban wani shi kuma kama kar kuwa dole za ka wuce ba saboda lauyi alamun maru bai mai bin musalli to dole za a samu hadisin a nan gurin zai samu sauƙi da gurare mai sauƙi misali kamar a nan ne in mutum zai zai sallah nan sai ya koma can ta duk wanda ya zo wuce gaban shi shi ya wuce saboda ai ga zuri a gabansa ya wuce ya bar wanda zai wuce bayan sa in na bayan da ya wuce sai ya wuce gaban sa a cikin ya yawa tun da ga gurin da zai ci duk inda zai ci to amma in ba ya da zai kaman masallaci a cika ka zo ka shiga gaban masallaci ga guri za ka shiga mutum sai komar da kai ce ba za ka shiga ba kuma ba ya da zai to shi ma za ka kawar da hannunsa ka wuce ba fa ka kama shi da kokowa ba shi ma yadda zai kama ka da kokowa dan akwai irin wannan da yawa Allah ya kiyaye shine wa man da fa'al ma shi bai ne dai wace tun kuɗi mai tafiya a gaban su shi yana sallah aw sajada ala shakki jabhatihi ko yayi sira a gefen goshin sa yana kallon wani abu eh irin sujudi sujudin yaran nan haka ka yi sujada kana kana kallon wani guri haka aw sujada ala tayyatin ko kuma yana da nadin rawani sai sujada akan rawani shine tayyatin aw tayyatin ne ko nadi biyu na na rawani kai sujada min amamati fala shi alai babu komai gare shi sujada tayi eh fi galabatul kai haka ne ko wala shi babu laifi fi galabatul kai idan amai ya sami mutum yana cikin sallah eh babu laifi a gare shi walgalas ko galas shi ne annafi ko shi ne yake dawa da abinci shi ma kamar amai ne amma ba amai ba to shi ma ba komai to idan amai ya same ka to za ka yi fita ne misali kana za ka fita ne ka je ka yi in ka yi shi kenan in kuma in ya canza daga yanayin abincin ciki to abincin ya zama na jasa ya zama najasa in bai canza ba yadda ya shiga ne haka ya fito to bai zama najasa ba za ka kurkura bakin ka kawai ka ci gaba da sallah ba za ka wani abu ko da ya canza ba za ka sake alwala ba kurkura bakin kawai za ka yi eh to kuma yana zuwa akwai kuma wani abu da ke zuwa sunan shi ru'afu mai sunansa abu to shi ma in ya zo za ka iya yi in zai yanke yana zuwa za ka fita ta gefe ana sallah ka je ka tace ka tace ka wanke ka dawo ba za ka canza sallah ba matukan baka gayyara ga barin alƙibla ba eh baka gayyara ga barin alƙibla ba in kaman ka fita da gefe aka ka tace ka tace ka wanke liman yana nan ka dawo ka ci gaba da sallar ka yayi amma in da ka ga canza wa alƙibla shi ma sallah ta bace dai ka dawo ka yi istina fa ka sake da liman na to wala shay fi galabatin kai kenan babu kuma cikin rinjayen amai galgalas da mawas isla cikin sallah.
Almaru bai ne dai al-musalli.
Na'am.
da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qatilu fa innahu shaytan shine shin shaytan ne fi'lan ko kuma huwa amaluhu dhalika amal min amalun shaytan amalun min amal shaytan isti'aratu
البيان يعني أن المصلي إذا زال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص نقص ثوابه مع صحة الصلاة لأن مثل هذا التفسير يباعد الخشوع ويؤدي إلى الغفلة لذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن الرجل على صلاته دائم ولا يكتب له خشوعها إذا كان قلبه ساخيا في علوم الدين صلى ركعتين ولم يحدث نفسه بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه الى وجوده وان من دفع المار بين يديه في الصلاه فلا شيء عليه في الحديث في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاذا اراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان فان ابى فليقاتله فإنما هو شيطان كما لا شيء فيه على من سجد على شك جبهته- جبهته أو طية أو طيتين من إمامته فقد علق البخاري عن الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على إمامته وصله البيهقي وقال هذا أصح ما في السجود موقوفا على الصحابة وأنه لا شيء في غلبة القيء والقلق في الصلاة
نعم آه يعني أن من صلى إذا جال فكره مثل اللي صلى جال فكره قليلا في أمور الدنيا أما ينتنا من الدنيا نقص الصواب لا ننسى يتويا ما أصحت الصلاة أما صلى استائذنتا لأن مثل هذا مثال ومن تفكير يبائد الخشوع ينا نيسان تتصوران الله ne ويؤدي الى القفله هنا جاء متين زمو ربك انني فلذا فلذا سبب هكا جاء في الحديث يا ذا cikin hadisi manzo Allah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace wa anna ar-rajula ala salati mutum yana cikin sallar sa da'imun in salatul da'im ne wala yuktabu lahu ushruha ba a faɗa- ba a rubuta masa ushruha ushrinta yana sallah amma ba a rubuta masa ushirin ladansa saboda me idza kana qalbu sahiyan idan zuciyarsa tana yawo walahiyan sahiyan lahiyan tana yawo tana wasa ma'ana ba ta tsayawa akan abin da take kai to ai ta zama sahiyan lahiya tana wasa to sallar ba zai zama ya samu ushiri ba ɗaya daga cikin lada goma ba zai samu ɗaya ba ko eh ihya'u ulumul gazzari man sala rak'atayn wadan sala rak'aji walam yuhaddis nafsahu bi shay'in zuciyarsa tana so yana gaban ubangijinsa ya fita daga minar duniya ya fita daga tunanin duniya Allah ne kawai ke cikin zuciyarsa gufirar lahu ma ta kadar min zambi an gafarta masa duk abin da ya gabata da zunubin to abin da ake nema wa masallaci kenan نعم sai ya zama kuma ya je yana tunanin kudinsa wanda suke ji bashi ko shi ana jin sa bashi ana jiransa ya yi da sallah a je a yi artabu maimakon ya mai da hankalinsa wajen Allah Allah ya ji tausayin sai turo masa da hanya sai ya je yana tunanin mai bin bashin ya bar Allah wannan an samu damuwa ya ulo mutum wa ma man dafa naru bayna yadayhi fi salati wanda ya tunkuɗe mai tafiya gare shi a cikin sallah falashi alai babu komai gare shi لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل أتي إذا صلى أحدكم إلى شيء يستتره من الناس to idza salla ahadukum ila shay'in wannan wanda ya sa sutura kenan نعم mutum ne zo sallah sai ya sa sutura a gaban sa sutura mana mai sallah ya bi ta bayan sutura sai ya zo zai bi ta tsakaninsa da sutura yawa wato shine wannan hadisi yake magana akai ne ya yasiru minan nasi fa idza arada adam an yaji taza baina dai ga suran ka bi ta bayan suran sai ka ga kuma da kauce ta nan fa da yadfa ya tunkuɗe shi fa in fa in aba in ya ki fa luqatiluhu to ya ke shi fa inna huwa shaytan ya zama shaytan tunda an sa ka'ida ya ki eh to amma wancan ba sutura domin filin Allah ne ba abin da zaka sa eh filin Allah ne kawai ko in masallaci ma ba ka sa sutura domin ake da sutura abin da zai kai gilazin rufi kuma ya zama usulul zira'a shi za ka sa ko ka kafa ko ka ajiye kamar masallata su a bakin hanya su ɗauko itacen da su ɗan sa da sunan sutura sai ka zo ka bi ta bayan itacen sai ka ce ka bi ta gabansa wannan neman magana ne ko eh to bai yi ba wannan akwai bambanci akwai bambanci eh wancan za a samu uzuri ai na gaya ma saboda za ka shiga masallaci ne kowa shiga da itace kamar za a yi duka eh to amma a nan ai an san cewa hanya ce ko to wannan za a iya difa za a iya tun kuɗa abu amma wancan gaskiya akwai magana kai eh ko babban masallaci ai akwai magana kai mutum ya ce ba za ka wuce gaban shi ba kai sallah ai akwai magana zai jika mutane aiki kuma ga shi wani akwai fili a nan kuma ga kofa ka shigo ta nan wajen canzawa ka shigo to ta nan za a samu damuwa na kamar la shi a fi alaman sajjar ala shakki da fati babu komai ga wanda ya sallah ala shakki da fati gefen goshinsa au qayyatin ko akwai eh shine shakki da fati sallan yara ana yi ana ɗan kallon wani guri wannan ba shi ne sujudin da anai musa wannan da aka turo fadakulun ba ba sujaddan wa kullu hindatun nadfir lakum hadayakum fasalazidu musini da yi wannan irin sujudin suka yi suna yin yaban shikin jifati ne suna kallon dutsen da gaske ne ta kasu ba su yi gaba ɗaya ba to wannan sujudin ake ne ya ji ne sujudin ba a ya samu na shi sujudi akwai hilaful aula da yin sujudi a kan shimfiɗa da yin sujudi a kan tabarma da yin sujudi a kan darduma da yin sujudi a kan ƙasa don da yin sujudi a kan ƙasa ya fi lada ya fi lada ga baki da saboda dama ya bi da ake nufi da sujudi shine mutum ya yarda shi ba komai bane a wajen Allah min haka da kafin girman kai yake cire mutum ai eh saboda babu abin da yake ba wa mutum wahala a durmuza kanka a ƙasa to ka durmuza saboda Allah ka nuna wa Allah kai ba komai bane idan kana neman tuba ne ko wani abu ga ƙasa ga abin nan ko yin a ƙasar ne ai kuma ka san idan kai studi a ƙasa idan ka tashi in dai akwai kasan a goshin ka baka share ba ma dama kasan yana goshin ka malaiku suna maka dubi ai kwarai da gaske eh ma dama amma da wani ya ga share maka yana ganin baka sani ba wani bai sani ba amma wani ya sani yake bari wani ya sani yake bari ma amma kasan na nan to malaiku suna maka dubi kana cin bonus kana cin bonus ألا يقال لك أنك إذا فعلت شيئا
ما فعلت الرياء إنما فعلت ما يحبه الله ورسوله وأنت عارف به إن لم يكن هو عارف بما فعلت نعم كان كما لا شيء فيه على من سجل على شكل فتيكو أو قيت من إمامته فقد علق البخاري عن حسن البخاري كاو حديثي معلق كده كان أصحاب رسول الله sahabban maza Allah ya suna suna sujada wa'idi bi siyabin a lokacin hannayen suna cikin tufa ma'ana kayyatar kenan wa yasjudu rajul minhum ala imamati wani kuma yana sujudi akan rawanin sa to shi ma kusan a Makka idan lokacin zafi ana zafin ranar nan mutum zai yi hakan zai yi saboda bala'in zafin ranar domin wata rana na fito daga hotel na shiga hotel na dawa sai na gaba sharar ibrahim saleh da halifa ismaila a nan jikin victor sai zan wuce sai aka ce ma'aika sharar ibrahim saleh da lokacin da aka naɗa liman shemalar kenan sai shemalar halifa ismaila ya gani malarin na ce aikan kullum ran juma'a ne kuma don na fita daga ɗaki na koma na yi wanka ne daga hotel da dawo cikin masallaci ce na ji kaza kaza kaza na ce eh haka ne a karamin kula muka yi magana shari'a ibrahim salis na maganganu da waɗansu a wannan lokacin sai muka gaisa ya ce muka gaisa sai su tashi da na zo sallah saboda tsananin zafin rana takalmina ka na juyar da shi ina tsaye a kai in dan yi sujada sai na tura takalmi tukunan ɗora goshi na saboda ina jin kaina kamar zai yi saboda tsananin zafin tiles ranar na na ce to wato duk abin da manzala ya faɗa wani lokacin mutum ba zai iya sani ba saboda zafin ranar su zafin ranar mu ba iri ɗaya ba ne ba iri ɗaya ba ne dan wallahi sai mutum ya shige wallahi sai ka ga mutum yana ihu bai san me dalili ba wallahi Allah a ranar na na yi ta ne na ga wata na ga wani fari na yi kokari na haka nake iya dan haka da hannuna ba halin kashin su da hannunka a kasa ba zai yi ba saboda bala'in zafi kawai raga wannan a yi ɗaya uku ne ma ko hudu ne ma kasa shi saboda haka ne abun domin shari'a tana ba da mafita da yawa idan ga mutum bai samu mafita ba to kawai ba malami ba amma malami ne in baka koma nan ba za ka dawo nan Allah ce na kira na'am ووصله البيهقي إمام البيهقي وصلا تبدا رواية وقالت هذا أساس ما تسجود wannan shine mafi ingancin abin da ke cikin sujudi mawqufan ya zama mawqufi ne ala sahabati akan sahabi idan ka ce hadisi mawqufi wanda aka jefar da sahabi ko sahabi guda biyu a tsakani misali kamar sa'id bin musayyib bai sata mazalla ba almajirin maliku ne sai amin abu huraira ne surgin abu huraira ne in yace kala rasulullahi to yaushe suka zauna tare da manzo Allah ya ji a wajen manzo Allah ya ji a wajen mali ya ji a wajen abu huraira ne amma sai yanke sanadin kawai sai fada to ana ce masa hadisi makufi wannan la sha fi jalabatul qai babu komai idan amriyin da yayi ka wal galas da magos fi salati a cikin sallah na'am
وقال رحمه الله تعالى وسعه الإمام يحمله الإمام إلا أن يكون من نفسه الفريضة
وقال رحمه الله وسعه المامون ربكن مامون سوني wanda suke bin liman to idan mamu ya yi rafkanwa ya hamilu wani imamu liman ya ɗauke masa illa an ya kuna min na ƙasa fari da sai dai farilla ne kawai domin da ka zo ka ce na wasu salatin zuri masalan iktidadi imami in dai kai wannan niyyar ka bi liman to shikenan duk kuskuren da kai kai babu misali ya ce Allahu akbar baka faɗa ba kawai ka bi shi sami Allahu liman hamidu ko ka zauna a muhallin da ba za ba ko an zauna kai ka miƙe ka tashi wanda in kai kadai ne ka kulla kun ta kama kasuwa ta ci sujudi dai ta kama ka daga cikin sujudi to amma saboda tasbi nan kake ba mu kullu
ne ya toye rilla ne ne ce rigala kan ne ji a sai muna nan zaka ba a yanka da su ba
يعني أن سهو المأموم إذا تعلق بشيء من الصلاة كالسنن والفضائل فإن الإمام يحمله عنه na'am ولا شيء على المأموم من سجود أو إتيان بدل المتروك ما لم يكن ركنا من أركان الصلاة ya وإن tashi كانت وأما هي فإن الإمام يحملها عنه بل يكره له قراءتها خلف الإمام في الجهرية إلا بقدر إلا الخروج.
لفتح خروج من الخلاف نعم.
وأما سهو الإمام فإنه يلزم كل و- كل من وجد فأتم الحمد لله.
إنه يلزم كل من وجد بركعة كاملة معه وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه رواه الترمذي والبيهقي عن عبد الله بن هزينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين وكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معهم مكان ما نسي من الجلوس رواه البخاري ومسلم.
نعم أما السهو الإمام ربكم وم- أما السهو المامون ربكم ومامون إذا تعلق بشيء من الصلاة إذا يراتي دو- دوانا أبو دكتين صلى كالسنن كما يشيب السنة ينا بالإمام ولا فبائن كويب المستحج ينا بالإمام كو آه فإن الإمام يحمله عنه liman ya ɗauke masa wala shi a alal mamun min sujudi inda liman inda shi mamun shi kadai ne to sujudin sun kullu zai ta amma tun da yana jin tarabu shi kenan an watsar masa eh min sujudi au isyani badal matruki ko kuma ya kawo abin da ya badalin abin da ya bari malam ya ko rukunan kamar rukuni kenan min arkanin salati a cikin rukunan sallah gaira fatiha ce ban da fatiha wa amma hiya in fatiha ne fa inna al-imama yahmuluha an shi ma fatiha liman ya dauke masa eh bal yuqra'u lahu qira'atuha an karanta wa mutum kare karanta fatiha halfa al-imami bayan liman bil jahriyati in karatun ta bayyana ce illa bi qasd al-khuruji min al-khilaf sai dai in yana nufin ya fita daga sabani akwai sabanin duk mutumin da bai karanta ba duk mutumin da bai karanta la salatu liman lam yaqra bi fatihati to wadansu suna karantawa su wasu suna karanta to amma a malikanci sauraron karatun shine karatun ka jin karatun ana yi kana ji to shine kai- kai ma kana yi domin ai zuciyarka tana tafiya da shi muta'alliqun to amma akwai wayanda su kuma dole kowa sai yayi tunda la salata liman lam yaqra bi fatihati to shine ce ila bi qasadil khuruj min al khilaf sai dai mutum yana neman fita daga khilafa wa ma sawul imam amma idan limami yayi rakkama fa innahu yalzamu kullu man wajada raka'atan ya lizinci duk wanda ya riski raka'a ɗaya tare da limami ya zama abin da ya kama liman din ya kama shi ma waruya an rawaito an ibn umara daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce laysa ala man halfa al imam sahwun wanda yake bayan liman ba shi da rafkanuwa fa yan sahal imam amma shi in liman ya yi rafkanuwa fa alai yana kan wanda ya yi shi ya samu raka'a ɗaya ko da raka'an daga farko limamin ya yi rafkanuwa wa alaman halfa kuma yana kan wanda yake bin shi shi lokacin da ka zo ka samu raka ɗaya ne shi kuma ya tafka rafkano a raka farko ne daga shiga sallah ka ga ba ku haɗe to amma saboda jirgin ɗaya ne babu intisali intisali ne kana shiga da kai da la la abu eh idan kabli ne to ba halin ayya sake ka sai an yi kabli in ba ne in ya yi sallama to in ka tashi karka ce ai baka san lokacin da aka yi ba a baka isa ba za ka yi naka eh wannan shi ne wallahu alam tirmidhi wa bayhaqi wa ana bilal bin bujayna radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi salati zuhri manzo Allah ya tashi a sallan azhar wajen wa alaihi julus ya tabata ya zauna ne falamma tamma salatu lokacin da ya cika sallarsa sajjada sajjada tayni sai sujjada sujjada guda biyu وكبر في كل سيئة كون كون سجودي أكجر الله أكبر هو جالس ينادوني قبل أن يسلم كافين يسلم وسجدهما الناس معه سيكون متعنس كسلا تارش مكانا أقول إن ما مكان ما نسيا من جلوس أقول إن يمن شيء وجن زمان بخاري مسلم سروت هذا نعم wannan hadisin shi laisa ala man khalfa al-imami sahun yani dun al-farida دون الفريدة na'am amma Eh.
sunna ne ko fada'il Eh.
to liman ya dauke eh ya da mato farillan wanne ne wanne ne farillan sai dai in ya zo shiga sallan ya kasa cewa nawaitas nawaitas salati zuhri iktisabi imani in ya shiga ko an kulle da shi ai dai abin da zai me zai yi wajen ruku'u ana ruku'u sai bai yi ruku'u ba ko na'am ya wato misali in aka yi ruku'u bai yi ruku'u ba me yasa bai yi ruku'u ba yana bacci a tsaye au za hama yana nan a gaba kaɗan za a gani da akwai rikicin da zai sake warware maka ya shi ya bi shi ne haka bi dukka saboda akwai abubuwan da in aka zo za ga ya ake ke warwarewa na وقال رحمه الله مم.
تعالى وإذا كان المأموم أو نعت أو زوهم عن الركوع وهو في غير الأولى فإن سمعت الإ- في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع وركع ولحقه وإن لم يطع وإن لم يطمع ترك الو- تر- ترك الركوع واتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه وإن ساهى عن السجود أو زحم أو نأت حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع وإلا تركه واتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا حيث قد الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا بالركوع أو السجود
wai za su hal mamu idan mamu ya yi rafkan auna asa ko ya yi gengedi ana tsaye irin sallan ya haya irin bacin ya haya yawa a wuzuri ma ko aka matse shi saboda ma cikin sau an an cika da yawa a masallacin ana rukuni an matse shi ya rasa yadda zai yi ruku kaga anan an fitar da mutum da ƙarfi ko ko bacci ko ko jange ko kuma amma amma shi wa fi irin ula amma ba yana cikin zakakan farko bane fa yan dami'a idan yayi kwadayi fi idrakil imani zai iya riskan limamin qabla rafihi min as-sajdati amma ce shi har sai zai iya ruku'un sai bi shi ka gane zai yi ruku'un ya bi shi amma fi idrakil imani qabla rafihi min as-sajdati kafin liman din ya tashi daga sujada in an yayi ruku ya ya ya zai ruku haka kenan a zuciyarsa yana kokarin ruku in aka ce sami Allah wa jama'a hamida wurin ya masu to zai iya samun sujudin kar ya je ya rasa liman kafin ya kai kansa liman ya tashi amma in yayi tsammanin zai iya samun su daura fa idan sajadatu saniya kafin dagowansa daga sujada raka yayi ruku wala fi kauye ya riske shi a gani sai rukun ya riske shi wannan yamma idan ya ga cewa ko ya yakan ba zai same shi ba tarakar ruku'a sai bar ruku'in wata ba imamu ya bi liman din waka ba rakatan sai ya rama wannan rakan fi mawdi'a a bayanta eh amma in zai iya to zai tafiyar da shi haka in ba zai iya ba sai bari yawa fi mawdi'a ba da salami sai sujudul badi eh wa yansa an sujudi idan yayi rakkanwa an sujudi gabanin sujudin au zuhima ko aka matse shi au na asa ko yayi gingadi hatta kamar imamu ila rak'atil ukra hal imam ya tashi zuwa ga raka'a ukra daban sajada sai ya sujada in ka in tani'a fi idrakil imam idan yayi kwadayin cewa zai samu limamin ne qabla aqadar ruku'i kafin kullu ruku'i wa illa in ko haka ba taraka sai bashi wata bi al'imam ya bi liman waka ba raka'atul ukra ya sake ra ya ya ya a kai ne za ka matso shi ke ga kai ka matso a a kai ka matso ba kana ka kan wannan ba kai ka zuwa ta na ka gani in kan ya fi drai abin da an kaji rukuni wai la taraka wata bi al'imam waka ba raka'atul ukra aidan na wuce gurin ko in dan ya ci idrakil imam idan yayi kwadin zai riski liman din qabla aqdar ruku'i kafin ruku'i to sai wai illa in ko bai same shi ba taraka sai ba shi wata ba'al imam ya bi liman wa qabar rakatul ukra ya sake rama wannan raka wa haisu qabar rakatu duk wanda ya rama raka fala sujuda alai babu sujuda kuma a gare shi illa an yakuna shakkan fi ruku'i nafsuhu aw sujud amma babu domin idan ya cire raka'a ai yana bin liman to kuma an hana shi yawa mati shi aka yi bacci yayi yana sallah to shi kenan tunda yana bin liman din a wannan ba zai in ya tashi ramawan wajen rama raka'a zai cire wannan raka'a ya jefa da ita ma dama ba zai iya rikarsa ba to shi kenan sai sai ba da abin da yake nufi to a nan gudun sai sujudi ba zai sujudi ba sai dai a cikin tsayuwansa na rama wannan raka'an da zai jona ta da liman ya samu wani illa nashi na daban to shi ne zai yi mata sujudi na
البيان na اعلم أن المعموم تزيين الإمام نعم.
أي تجب عليه متابعته وطاعته في جميع صلاته في إحرامه وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه وسلامه amali وعمله kulli إلا إذا كان غير غير مشروع كجلوسه في الأولى في الأولى والثالثة أو قيامه إلى خامسة أو سلامه قبل تمام الصلاة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به kafara كفر فكبروا وإن سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد الحديث متفق عليه
na'am eh lam annal mamuma shi ma sajinul imani wato kamar mutum ne wanda ya sa liman a cikin ya- yana cikin keji ne tare da liman Eh, ai tajibu alaihi mutaba'atu dole ka bi shi wa ta'atu fi jami'i salati ka bi shi cikin dukkan sallolinsa fi irani wajen haramansa wa rukuni da rukuninsa wa sujudihi wa qu'udihi da sujudi da zama wa qiyamihi wa salamihi da tsayuwarsa da sallamansa wa ma- wa amalihi kulli da dukkan aikinsa lillahi idza kana ghayra mashru'in sai da in abin da ba fara ghayr mashru'in ba fara shi ba ka julusi fil ula kamar zaman sa na farko wa sani da na biyu au qiyami na wa sadi sadi na uku au qiyami ko za- ko tsayuwarsa ila alhadi sa zuwa na biyar au salami ko sallamansa kabla tamami salati kafin cikar sallah da hadisi Anas bin Malik saboda hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce inna ma ju'ila al-imamu yutamma bihi an sanya liman ne dan kai koyi da shi fa in kabbara fa kabbaru in yace Allahu akbar ka ce Allahu akbar ba halin ka riga shi ba halin ku yi daidaito in kuka yi daidaito ka riga shi da Allahu akbar wajen ba'un da ra'un din ka riga shi to baka da sallah wajen sallama ma haka ne assalamu alaikum shi yasa ba a san sallama a malikanci masu cewa assalamu alaikum ba a so dama daga ji ka san ba fakiri ba ne ko da malami ne bai san fikiyo ba assalamu alaikum ake son kace ba sharatan assalamu alaikum saboda ko akwai mai saurin baki amma assalamu alaikum daga ci ka san ba baki ba ne Eh, bai san bidiyo ba yana dai sallah Eh, to ba yadda da hakan ba saboda za ka musu sallan wasu da yawa Eh,
dan liman kenan liman wanda ake wanda yake sallan liman ba ma mu ba saboda gudun kar a sami wanda yake da saurin baki Eh, waje biyu ne dama sallah mutum yake baci a sallah shiga fita Eh, in naka buɗa Allahu akbar Allahu akbar shada Allah ila illa shada Muhammad Rasulullah ya la salata ya la falai ka bi salatu Allahu akbar Allahu akbar la ila masalan da su salatu zuhri fara Allahu akbar to wajen Allahu akbar takbiratul ihram to a nan wurin idan liman ya ce Allah ya ja wajen ce Allahu akbar bai da sallah kai ka ci kafin ka ce a gaba ɗin liman wanda ya ce Allahu akbar shi yasa ake so ake so in da shuru'i an ya kuna Allahu akbar mubasharatan Allahu akbar kar ka ce Allahu akbar to wani ya ce Allahu akbar ya bi zaka saurin barki shi kan tun daga nan kun rabu gashi kaman yana jin ka ne amma kayan banza kan eh babu babu sallah wajen yuli kawai mai bin sallah yake fita da sallah so shi yasa dole ake kiyayewa amma duk sauran kamar ka riga shi sujudi ko ka riga shi dagowa sallar ka taɓa ci ba sai dai ana maka togaciya eh ko ka riga shi ruku ko ka riga shi dagowa duk sallar ka taɓa ci ba duk in kana jin liman sai dai a gaya maka to akwai wanda kuma ya ga liman ya taso suna nan wai sai sun gama aikinsu mai wasu ana sa ta tasbi wannan duk kuskure ne kuskure ne duk wanda ka ganshi ba malami ba ne saboda in kana son ka yi addu'a to ka je ka yi nafila ka cika addu'a ka ko kai ne liman in kai ne liman ma kana da ka'ida domin akwai abubuwan da manzo Allah ya hana kar ka jiga ta mutane na wai za su ya fasjidu wai da arafa a farkahu idan ya tsira ku tsira in ya daga ku daga wai za kala sami Allah da mai hamidahu in ya sami Allah da ku qulu rabbana wa lakal hamd hadisin muttafaqun alayhi
فلهذا الموجب قال المصنف إنه إذا كان المأموم في الركعة الثانية أو الثالثة مثلا ومنعه عن الركوع سهوا أو نؤاس أو زحام حتى هوى إمامه للسجود وتغلب على ظنه أنه يدركه قبل رفع رأسه من السجدة الثانية ركع ثم تابعه وإن يئس من هذا الإدراك ركع ترك الركوع وتبعه وألغى تلك الركعة وأتى بأخرى بدلها بعد سلام إمامه لنقص ركعتين أو أتيتين منه الركوع والرفع منه وإن أصابه مثل ذلك في السجود للنعاس أو السهو أو الزحام حتى قام إمامه لركعة أخرى وطمع في إدراكه قبل عقد الركوع سجد وتبعه وإن لم يطمع في ذلك ترك السجود أيضا وتبعه وألغى الركعة النافصة وأتى بأخرى محلها بعد سلام إمامه ولا سجود عليه في الحالتين لأجل الزيادة الواقعة منه لأن سهو المأموم حالة القدوة يحمله عنه الإمام لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما سبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه رواه الترمذي والبيهقي إلا إذا كان عند قضائه شاكا في ركوعه أو سجوده فليسجد بعد السلام
to a nan ya warware mushkilar da fadahata almujibi a wannan abu da ya wajabta kalar musallin mai talifi ya ce innahu lamarin yadda yake idan kana mamu fi raka'ati saniya idan mamu ya zo a cikin raka'a ta biyu aw salisa ta kona uku masalan amsali wa mana abu an ruku'i sahwan sai aka hana shi ruku'u ma'ana izdiham na'asun aw izdiham gengedi ne yana shi yin ruku'un har liman ya yi ruku'u ya tashi kana tsaye kana gengedi ko kuma a taron mutane ne suka matse ka kai karfin ka bai kai ka ru- kai ruku'un ba hatta hawa imamu wuli sujud har limamin ya ce sami Allahu liman hamida waya hawi ila sujudi ya sun kai ila sujudi wata galaba ala danni annahu yadriku sai shi mai baccin ko wanda yake matan sai yana zaton cewa annahu yudriku zai iya riskan limamin qabla qabla rafa'a ra'sihi min as-sajdati salisa thaniya yayi sujudi zai iya samun sa to raka'a sai ya ruku ka gane summa tabahu sai ya ji limamin din wa in ya isa min haza idan ya ga a lokacin ko da ya yi ruku'u ya tashi ya bi liman din ba zai samu sujudi ba zai samu liman a sujudin ba ba zai same shi ba wani ya isa min haza al'ida taraka ruku'a sai bar ruku'in kawai wata bi abu sai ya bi shi kawai a sujudin ya bar ruku'i wala la tilkar raka'a sai jefar da wannan ru- raka'an gaba daya saboda babu rukuni a ciki daya wa ta bi ukura sai zo da wata raka'an badalaha musanyan wancan raka'an da ya gagara samun rukuyinta ba da salamin imani bayan liman ya yi sallama linakasi rakataini saboda tauye rakawoyi guda biyu a safiya taini wanda suke da foundation gurbi guda biyu min ha daga cikin sallah shine ruku'i rafa'un minhu kaga abin da ya bari kenan kaga babu ruku'i babu rafa'un minhu an sujudi kawai ya yi idraki ya samu saboda ba ya zai wa yana saba mu wa yana saba mu mislu dalika idan wannan ya same shi bi sujudi a cikin sujuda linnu ati saboda gangari da ya sujudi sai ya mance ya ci gaba da bacci eh aw sahun ko kuma ya yi mantuwa aw zuhima ko aka matsa shi shi ma anan bai yin sujudin ba hatta kama imamu da raka'atul ukhra har limamin sai da ya tashi a raka'an farko wanda ya kai idraki sai zaton zai iya sanin limamin a raka'an farko qabla aqdar ruku'i kafin ya yi ruku'u sajada sai ya sujada wata ji'ahu ya bi shi wa in lam yadma in ya gaba zai iya samun fi dalika a cikin wannan matsarakar sujuda shi ma ya bar wannan sujudin da aka hana shi wata ba abu ya bi liman wa laqar raka'a ta jefar da wannan raka'an annaki sata wanda suke tauyayya wa ta bi ukura ya kawo wata muhallaha bayanta ba da salamin imani wato bayan sallamin limani wala sujuda alaihi fi muhallataini a wayannan muhallan guda biyu ko da ya kawo yayi su babu sujudi ko da ya kawo yayi su saboda liman ya dauke masa bayin kansa bane yawa babu sujudi a nan gurin li ajalin ziyarati saboda rashin kari alwaqi'ati minhu wanda ya afku daga gare shi li anna sahwal mamumi domin rafkanon mamu halatul qudwati lokacin da yake koyi ya hamirhu anhu imam liman ya dauke masa li hadith abdullah bin umar radiyallahu anhu kama sabata qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam laysa ala man halfa al imam sahwa babu wanda ke bayan liman zai samu rafkanuwa fa in sahala imam idan liman ya yi rafkanuwa fa alaihi to zai rama wa alaman halfahu zai yi shi yana kansa wa alaman halfahu kuma yana kan wanda yake bayansa tarmizi bai haƙi sun rawato illa idan kana inda qaba'i shakkan sai dai wajen ramakon kai kuma wani abu ya shige ka daban kai naka abin ya faru ka tashi ramakon sai ka karanta fatiha sai ba ka karanta sura misali okay eh sai ka karanta fatiha ba ka karanta sura ba kaga wannan kai ka je jaji ko kuma da kanka wannan kuma kuna haɗe domin sharaɗin sallar kenan yawa fi rukuyi ko rukuyinsa ko sujudi ko sujudinsa sai sujudi ba da salami sai sujudi da bayi na alhamdulillah salatu wasalam ala rasulillah